sallallahu alaihi
wannan babi ne a gaba da wadda jinin istihara ya same ta jinin da yake da cuta ne wato ba na haila ba yaya hukuncin ta yake to shi ne za a yi bayani a wannan babi to wannan hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga isham ibn quwwata ya karbo daga mahaifinsa mutum na zubairi ɗaya daga cikin fuqaha na madina ya karbo daga aisha na ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aisha ta ce Fatima ta yar Abi Huwaishi ta ce wato shi wannan Abi Huwaishi din sunan sa na hakika kai su shi yasa wato Fatima ta bin Huwaishi ce sai dai ba Fatima ta mace wadda aka kawo maganar cewa mijinta ya sake ta saki uku da a Fatima ta ya Rasulullahi ni ba san da jini baya zo ba san da jini baya zo to shi ke nan sai na sallah ke nan gaba daya sai sai na sallah ke nan gaba daya tunda ba san da jini baya zo sai manzala manzala sallallahu alaihi wa sallam ce da ita a'a wannan abin da ya same ki din ba wai haira bace ciwo ne jijiya ce a jikin ki take kawo wannan jinin wato take take kawo wannan jinin ba jinin haira ba ne idan hairar ki ta zo lokacin da jinin hairar ki ya zo ki bar sallar ki daina sallar idan gwargwadon kwanukan haka ya tafi to ki wanke jin daga gare ki sai ki wanka ki sallar wato idan wakacin da kika saba jinin haira ya zo sannan ne neman ki ne na sallah a sannan sai ki kaddara cewa kina cikin jinin haira amma idan kwanakin suka wuce to sannan sai ki wanka kuma ki ci gaba da sallah to wanda ta ya ya ya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo da musulun da ya fara shi ma dai ɗaya ne daga cikin bukawa sabatu na madina ya karbo daga ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wata mace ta kasance yana zuban mata da jini wato koyaushe tana cikin jini ba san da jini yake daukewa daga gare ta a zamanin manzala sallallahu alaihi wa sallam sai ummu salama ta tambayar mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ce abinda za ta yi ta duba gadayar gadarare da kwanukan da da wato ke yin hairarsu a wata idan da can kafin ta fara rashin lafiyar nan takan yi haira kwana biyar ne to yanzu ma sai ta kaddara duk wata za ta yi haira kwana biyar wannan kwanuka biyar din ne za ta bar sallah kafin rashin lafiyar zan ya same ta kafin ta fara zuwa jinin koyaushe gaban sallah gwargwadon wannan a watan idan ta wuce wannan idan wuce wannan kwanukan sai ta wanka litar tasiri saurin sannan ta yi kunzugu da tufafi ta sanya tufafi karkashin ta yadda jinin da yake fitowa daga gare ta ba zai bata ragowar tufafinta ba ba zai bata shimfidarta ba sannan kuma sai ta yi sallah Ubaidullah ya ce ya haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo da Shabib Urwata ya karbo daga mahaifinsa Urwata ibn Zubairi ya karbo daga zainab yar abi salama wato yar ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ita zainab dinnan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka rene ta cewa ita zainab ta zainab yar jahashu wadda take auren abdurrahman ibn auf ta kasance ana mata jinin istihara wato wannan ba da mai suka ce da ta ce da an zainaba ta amma zainabu din nan kuskure ne hankinta wato hankin abin da za a ce ummu habibata saboda ita zainabu zainabu bin jashin ita ce wata sallallahu alaihi wasallam ya aura abdurrahman bin awfin bai auri tana da yar uwa ita ce hamnatu ita hamnatu din nan tana auren da hatun ubaidillah ɗaya daga cikin ashiratu mubasharu na biljannati ɗaya kuma yar uwar tata ita ce take sunanta ummu habiba Ah, ko kuma sunanta na hakika ta habatu ita alimata alkunya ummu habiba to ita ce take aure abdurrahman ibn auf sai ba dai ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu almishir da aljanna shi yasa wato ita sun yi sa gidansu ita kanta ta auri manzo sallallahu alaihi wasallam tana cikin ummu hatul mu'mini dai yar uwarta ta auri da hadu da hadu ubaidillah dai daga ashratul mubashshirun daya kuma ta auri abdurrahman ibn auf shi ma daya daga cikin ashratul mubashshirun bil jannati to sun zahar ta kasance ana samunta da jinin istihara ta kasance tana yin wanka ta yi sallah wato kamar kenan za a fahimta cewa duk wata sallah ta ne mata wanka akan haka wasu malaman suka da haka kuma wasu hadisan suke nunawa cewa da sallah da ta zo ita ne istihara sai ta wanka ta yi sallah akwai kuma hadisin da yake nuna cewa a ta hada azhar da la'asar ta yi musu wanka daya ta hada magarba da isha ta yi musu wanka daya ta ba su ba wankan ta amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa duk irin wannan hadisan ba wai suna nuna cewa yin wankan wajibi ne ba a'a an so ne yin wanka wanka ya wajaba kan mai jinin istihara bare kamar a masarar ba zancen da yake abin dogara da shi zancen da ake bada fatuwa da shi shine cewa ko da jinin istihara dauke mata yi ba sai ta yi wanka daga wannan daukewar jinin istihara amma akwai kauli a masaba ta imam malik da cewa a in jinin istihara ya dauke mata to za ta yi wanka ana neman ta ta yi wanka to bai da lati an hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sumayyu barara karim da abin rahamani cewa ga gamna hakimin da zaidam na sulama sun aike shi sun aike shi sumayyu zuwa sayyid ibn musayyibi ɗaya daga cikin manyan malamai na madina ya tambaye shi kaka mace wadda jinin istihara ya same ta za ta yi wanka sai sa'id ibn musayyab ya ce za ta yi wanka da sanda ta kaddara cewa jinin haira ya ɗauke mata haƙƙi zuwa kuma sanda wani jinin haira zai ɗauke mata wato wanka ke wajaba a kanta guda ɗaya shine sanda ta ɗauka cewa jinin haira ya ɗauke mata sai alwala din sallar da za ta ce kone hadisin a ya nuna kenan ashe ana bukatar ta ta alwala din sallar da za ta to shi ma akwai sabani tsakanin malamai kama a masana malik zancen da yake ya fi shura shine cewa a ba wajibi ba ne a kanta ta yi alwala an so ne walai salaha wala da salaha wala da salaha bauli an yi tawar alifin salatin wala kin yunta haƙulan kuma ba wajibi ba ne ga mai jinin istihar ko wanda yake fama da sarasul bauri a ce duk sallar da za su sai sun yi alwala wajen inda ba su aikata wani abu da zai warware alwala ba shi kenan alwalar su tana nan sai dai an zo su yi alwala an zo su yi alwala ko idan jini ya rinjaye zamo jinin yana zuwa ta da yawa sai ta yi kunzuku wato sai ta sa zani a ƙarƙashinta wanda zai kare jinin da yake zubowa. Ubaidullah Jami'in Hadisi ya karbo daga Imam Malik, a ya karbo daga Shabin Wata, ya karbo daga mahaifinsa, cewa mahaifin nasa Hotun Zubairu ya ce, ba abin da ake nema ga wadda jinin istihara same ta sai ko ta yi wanka wanka ɗaya kawai wato wankan ɗaukewar jinin hayar sannan sannan kuma ta ringa alwala bayan nan ga kowace sannan imanin zahirinsa kamar cewa yin alwalan lalle ne a kanta amma dai zance mu taɓa da masabar imam maliki ne an so ne ko da yake nan gaba za mu ji shi a nan yadda ya faɗa yana nuna kamar ya goyi bayan abin da hadisin ya kunsa a ya haya imam malik ya ce tsarin da muke bi tsarin da mu muke kansa shine cewa wadda jinin istihara ya same ta wakacin duk da aka ce ta iya yin sallah to ya halatta mijinta ya sanda duk za ta iya sallah to ya iya safiya da ita haka nan ma numfasa mai jinin biki ita ma idan iza balagat idan ta kai mafi nisan yadda jini ke rike mata in sun haihu wanda shi ne a matsabar kwana 60 in ta kai kwana 60 jinin ya ki daukewa in ya zama ta ci gaba da ganin jini bayan kai wata kwana 60 din nan to ya halatta mijinta ya sadu da ita sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah kuma mijinta ya halatta ya sadu da ita matsayin su ɗaya da wadda jinin istihara ya same ta ga haya ce imam malik ya ce lamarin da ake aiki da shi wato tsarin da rufi game da wadda jinin istihara ya same ta muna aiki da hadisin hishamin wata ne wanda ya karɓo daga mahaifinsa rotun zubairi shi ne mafi soyuwar abin da na ji a cikin wannan magana game da maganar istihara wato shi yasa ake cewa ba saboda imam malik ta yinu a kan fatoyin fukaha usabatu dinnan na madina fatoyin fukaha usabatu dinnan na madina a kanta ne masabar imam malik to abin da ya zo game da fitsarin yaro a galiba nan in shari'a tana magana yaro to galibi yadda yake ya zo abin kaidan cewa a sashen ruwayoyi ana nufin yaron da bai fara cin abinci ba ko bai wadatu daga nono ba ba yaron da yake a ba ruwan sama da maganar shan nono ya ma manta da shan nono ba wannan ake nufi ba ba wannan ake nufi ba wannan bawalinsa da na babba da hukuncin su daya to wannan jami'in hadisi ya karbo daga imam malik a to ya karbo daga shami ibn urwata ya karbo daga mahaifinsa urwata ibn zubairi ya karbo daga yar mahaifiyarsa ita ce sai da tuna aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa aisha ta ce an kawo wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wani jariri wani yaro jinjiri sai ya bawali a kan tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kawo ruwa ya zuba ruwan a kan bawalin ba tare da ya wanke tufafin ba da wani ya ce ya haifin hadisi ya karbo daga imam malik wato wasu suka ce ko dai na ita umu kaisin ne da aka ambata a hadisin nan da za a faɗa nan gaba wasu kuma suka ce a ai dukkan annabi ne ma ko hassan ko husain domin haka din ma ya abu gare su ko da ma anan ba su ake nufi ba to amma akwai hadisin su wanda da barani ya ruwaito cewa an kawo ɗaya daga cikin su manzo Allah ya dora a kan jikinsa sai masa bawali manzo Allah ya ce a kawo ruwa ya zo to wanda sani a malik ubaidullah ce abin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhuri ya karbo daga ubaidullah ibn abdullah ibn abdullah ibn mas'ud shi ma ɗaya ne daga cikin fuqaha usabat na madina ubaidullah ibn abdullah ibn abdullah ibn mas'ud kakansa qutbatun mas'ud kan uwan abdullah ibn mas'ud ne to shine da ya haifi da sai ya sa wa dan sunan dan uwansa waɗan nasa sunan yayansa shine abdullahi shi kuma abdullahi din da ya haifi ɗa sai sa masa suna ubaidullahi to shi wanda ubaidullahi din yana cikin manyan masana manyan munafikin na madina guda bakwai to ya karɓa daga ummi kaifin yan mihisan cewa ita ummi kaifu ta zo da wala na ta ƙarami a da bai ta abinci ba ta kawo shi wajen manzan Allah wato bai fara cin abinci ba ta kawo shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya zauna da dan nan nata akan cinyarsa sai dan yaron ya bawali akan tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa ya yayyafa akan tufafin bai waje tufafin ba wato wasu malaman suka ce iyaka wadannan a fadara iyaka hancin kenan barko amma wadda daga silo muduraji ne daga zancen ibn shihari to amma wasu suka ce a ta yi akwai ruwaya da ta zo da wanda mai ga sulhu din a cikin marfuri to babu ma ja a ba ja fil bauli gadi abin da ya zo kenan game da cewa a iya yin bawali a tsaye Mm. Ubaid Allah ta bin hadisi ya karbi daga Imam Malik ya karbi daga Ibn Sa'id cewa ya ya Ibn Sa'id ya ce wato wannan hadisi yadda muwadda ta kawo shi ya zama mursali ne domin ba a ambaci na sama da tabi'in ba ya haɗu sa'id al-ansari malamin imam malik wanda ya wafati dari da arba'in da uku tabi'i ne bari ma yana bin yaran tabi'ai ba yana cikin manyan ba gashi bai faɗi wanda ya bashi labari da hadisin ba ka zama hadisi ne mursali ko mursalin man fauka tabi'insa wato amma kuma buhari da muslim da nasa'i duk sun ruwaito shi daga shi ya haifar sa'id al-ansari daga anas ibn malik shi yasa ruwayar su an faɗi sahabin da ya ruwaito hadisi shi yasa wato irsalin ya da mu kenan da man jin marasirul muwaddai mawsulatu da hadisan da wadda take kawo a matsayin mursali to za a samu wanda ya kawo su da wasu cikakke ya kawo su a matsayin mutasilai wani balarabe ya shiga masallacin ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabani akan wane ne wannan balarabe akwai masu cewa a karhunu hadisin ne akwai wanda ya so suka ce a a zulu wai sirati ne mutumin da ya faɗi magana mara daɗi ga manzo sallallahu alaihi wasallam to yana shiga masallaci sai ya yi al'aurarsa don yi bawali mutane suka ringa yi masa ƙara kai kai har murya ta ɗaukaka manzo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi ya suka bar shi eh ba wadan sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wasaki na ruwa aka zuba a wajen da shi balaraban nan ya ba wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiransa a ruwayan muslim ya ce da shi masallatan nan da kake gani ba ta dace ba a wani abu daga irin wannan abin da kai kai ba ta dace ba a kawo wata ƙazanta a cikinta to ita ana gina ta ne ana yin ta ne don a ambaci Allah a kan Qur'ani waje ne na ambatan Allah waje ne na karatun Qur'ani waje ne na haɗa kan musulmi ba waje ne na araba musulmi ba to Ubaidullah ya ce wato aka ce shi ne kuma da manzo Allah ya masa haka sai ya ji daɗi sai ya ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ya ubangiji ka ji kaina ka ji kan manzo sallallahu alaihi wasallam amma kan ka ji kan wani mata a da saboda ya ji haushin yadda sauran sahabbai suka yi masa ƙara kai kai kai sai manzo Allah ya ce da shi ya hasa da kan hajjar tawasa kai ko wannan bawan Allah ka mai da abu mai yalwa ya koma mai ai Allah ta yarmaci komai wa rahmati wa fi kulli shay to wanda sani wannan ta an hadisi ya kaba daga maliku ma malik ya kaba da dinari ablan dinari yace ya ga ablan umara ya kan yi bawali a tsaye ya kan yi bawali a tsaye ya haya yake wato da shi bawali yinsa halin da za a kasance lokacin da za a yi shi yana sassafawa da sassafawa wajen da za a yi shi a matsabar imamu malik radiyallahu ta'ala da suke cewa wajen da za a yi wali ya kasu kashi hudu akwai wajen da yake tsarka ba da jasa kuma ga ban dauri sannan lalle ne wanda zai ba wali ya tsugura ba ya yi a tsaye ba tunda wajen tsandauri ne fanko ne in yi a tsaye zai iya fassama masa a shifa sai ya sa kada ya yi a tsaye lalle ya yi a zaune idan kuma ya zamo waje ne wanda yake jigawa wato najasa najasa ne amma kuma jigawa ruwa in ya sauka a wajen baya fassama baya yin tsalle haka yana fassama a tufafi to a wannan lalle ne in za a yi bawali a yi azai kan a ce za a zauna don aka zauna kada a ɗiba daga najasar da take wajen shi yasa sai a yi azai idan kuma ya zama waje ne wanda yake tsandauri fako ne kuma gashi najasa to wannan gaba ɗaya a nesa da wajen kada a yi bawali wajen domin in an yi a tsaye zai fansama da tufafi in kuma aka tsuguna ta yi a ɗiba daga najasar da take waje shi yasa a nan sai a bai wanga da sai a bari a sai kuma inda yake ya zamo wato waje ne jigawa gashi kuma ɗakiri to a wannan an ba wa mutum zaɓi ko yi bawanin a tsaye ko yi a zaune shine wani malami yake cewa bidahirin sulbijilisi wa qum bi rahawin najisi wan najisa sulban tanim wa jilis wa qum inta akisi bidahirin sulbijilisi in za ka yi bawali a guri wanda yake zazzarga tsandauri to kai a zaune wa qum bi rahawin najisi inda yake jigawa ce ko najasa to lalle kai a tsaye wan najisa sulban tanim wajen wake najasa gashi kuma fanko tsandauri ne to kai nesa kanka ce za ka yi bawali a wajen don ala kulli halin sai an samu masa wa kotilis ko kuma in ta akisi in ya zama ko sadaka ne kuma jigawa ne to wannan ka iya yi a tsaye ka iya yi a zaune kada haya ya haya yake an tambayi imam malik daga hukuncin wanke zakari idan mawali ya fita ko ko a wanke dubura idan ga'idi ya fita akwai hadisi tabbatacce da yake ya zo da haka sai ya ce ya sami labari cewa sashen magabata sun kasance suna yin amfani da ruwa idan suka yi tsugunu idan suka yi ba haya to suna amfani da ruwa wajen tsarki malamai suka ce wato sai da na umar ake faɗa sai da na umar yake faɗa yake nufi da ya ce ga annaba araman mara to da min albauli imam malik yace ni kuma na kusan idan bawali ya fita daga kawai amfani da ruwa na amfani da ruwa ba ya amfani da goge kawai ba ya amfani da ruwa ya fi to abin da ya zo game da asuwaki abin da ya zo game da asuwaki Ubaidullah da ya yi min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahab Zuhri ya karbo daga Ibn Sabbaki ya karbo daga Ibn Sabbaki wato sunansa Ubaid ibn Sabbaki kuma zalla sallallahu alaihi wasallam shi ma Ubaid ibn Sabbaki din nan tabi'i ne yasa sigar yanda muwadda ta kawo hadisin mursali ne ba baɗi na sama da tabi'in ba an dangana hadisin kai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ibnu maja ya kawo masa isnadi cikakke cewa shi ubayd ibn sabbaki ya karbo ne daga abdullahi ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata juma'a daga juma'o'i irin hudubar da yake ko fadakarwar da yake ya jama'ar musulmi hakika wannan rana ce da ubangiji sanya shi idi shi ya sa fi wanka wanda yake yana da turare a ce ya yi amfani da turaren haka bai kware shi ba wato haka abu ne wanda zai amfane shi ina umarta ko kula da asuwaki musamman a wannan rana musamman a wannan rana. A an kafa wannan jami'in hadisi karbo daga Imam Malik. Ya karbo daga Adin Zinadi, ya karbo daga Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj. Ya karbo daga Abi Huraira. Wannan isnadin shine wasu malaman suke cewa ya fi kowane isnadi daukaka a cikin asnadan Abu Huraira. Abu Zinadi al-A'raji an Abi Huraira. cewa da zata sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ba domin kan wahanda al'umma ta ba da na umarce su cewa duk sallar da za su yi ma su yi aswaki wannan ne sashen malaman usul fiqh suke kafa hujja da shi bisa cewa ashe umarni yana nufin wajabci kenan yana nufin wajabci domin idan ba wajibi ba ne ai ba wahalar ba don abin da man yake mandubi ba lalle ne mutum sai ya zo da shi ba kagan ya ga zai wahala sai ya ban zuwa da shi a shi kenan umarni yana nufin wajen to wanda ce a yamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahabi ya karbo daga ubaid ibn akmal ibn awfin ya karbo daga abi hurairah cewa ya ce in ba dan kada manzon Allah ya wahal da ummarsa ba ya ya umarce su da cewa sai aswaki duk alwalar da suka yi cewa duk alwalar da suka yi sai hada da aswaki babban abin da ya zo wato an gama babin tsarki da wakutan sallah kuma za a shiga wato sallah ganar sallah to ma ja a cin nida ilin salati abin da ya zo game da kiran sallah wannan can hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yadda sa'id al-ansari yadda sa'id al-ansari ya ce wato shi ma dai hadisin yadda aka kawo shi ya zama mursali inda ya nutsa irin yadda aka faɗa a baya ba sahabi ba ne marma na cikin ƙananan tabi'ai yara a cikin tabi'ai shi ya hadisin yadda aka kawo shi a nan mursali ne amma kuma wato hadisi ne wanda an kawo shi muttasili ta hanyoyi da yawa har hanyoyin da aka ruwaito hadisin nan ma wasu sun ce ya sun kai matsayin a ce mutumatirai ne wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi rufin ya rike wato azarurruka ko itatuwa guda biyu da za a ringa kada su za a ringa kada itacen nan guda biyu don mutane su san lokacin yin sallah ya yi su tare don a yi sallah ya ka nuna wa kamar zai da tsari shi abdullahi da zai dindin nan yana daga banin harisun al-hazraji a cikin mutan madina aka nuna sa itace guda biyu an zarurka guda biyu a bacci aka ce yace kai wa'annan kuwa sun yi daidai da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bukata dan yi amfani da su dan tara mutane ga sallah sai aka ce da shi a mafarkin a to me zai hana ku bar amfani da waɗannan dunkurin ga kiran sallah sai abdullahi zaidin ya zo wajen manzon allah yayin da ya farka ya faɗa masa mafarkin nan sai maza allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a yi kiran sallah ashe kiran sallah asali an shar'anta ne a mafarki an sharanta shi ne ta hanyar mafarki yasa wanda yake cewa ai ba wani abu gaba ɗaya da riya da zai iya tabbata da mafarki to ya yi kuskure wato ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu da yawa ya iya tabbata da mafarki ma Allah ya kira su haka ba Adam sallallahu alaihi wasallam mafarki wanda yake ya dace bai saba da shari'a ba to shi ma za a ɗaukewa daidai ne domin an faɗa cewa ai mafarkin mummuni yanki ne daga yanki arba'in da shida daga annabta yasa wanda ya kore mafarki gaba ɗaya ce ba wani abu da zai iya tabbata da shi to ya faɗa abin da addini bai sani ba a hakika to wannan hadisi ya karɓo daga maliku ya karɓo daga imam malik shi kuma ya karɓa daga ibn shahabin zuhuri shi kuma ya karba daga ɗayan da yazid al-laifi shi kuma ya karba daga abi sa'id al-khudri cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kun ji kiran sallah to ku faɗi yadda mai kiran sallar yake faɗa ku faɗi yadda mai kiran sallar din ya faɗa zahirin ibarar ta nuna cewa faɗar wajiba ce kenan tunan an ce asali a cikin amri yana zuwa don wajabci to tunda na an yi amfani da amri zai zamo bisan wajabci ne kenan amma malamai da yawa sun rinjaye da cewa a'a a nan ibarar ba wai ana nufin wajabci ba ana nufin an so ne amma wasu wanda suka tafi kan wajabci suka ce ba gashi ba an ce ko da matsalar karatun qur'ani yake ya ji mai kiran sallah yana yi sai kare karatun qur'ani ya fahimci mai kiran sallah ko kuma cewa sallah ta nafila yake ma sai ya bar abin da yake ciki ya fahimci mai kiran sallah sannan ya ci gaba da abin da yake yi a ai kaga yana nuna karfin kwaikwaitar kiran sallah to kan kada wanda ce ya haimin hadisi ya karbo daga imamu malik ya karbo daga sumayyu bararra ali bakar ibn abdurrahman ibn auf ya karbo daga abi salihin sammani ya karbo daga abi hulaira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham to a ya taba daga hadisi sallallahu alaihi shi ko da bi Hurairah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kala ya ce da mutane sun san falalar da take cikin kiran sallah ya kuma tsayawa a sahu na farko sannan ba su samu hanyar da za su bi ba su kiran sallah ko su zai a sau na farkon sai dai a yi ƙuri'a domin kowa cewa zai shi zai kowa cewa zai shi dai sai dai zai a sau na farko to lafta hamuda sai dai a yi ƙuri'a ba wanda zai yadda a ce ba shi zai kiran sallah ba sai ƙuri'a ce ta nuna cewa to ba shi yake da damar kiran sallah ba ba wanda zai yadda a ce ba shi zai tsaya a sau na farko ba sai dai ƙuri'a ce ta nuna cewa to ba shi zai tsaya ba sannan ne zai haƙura da sun san abin da yake cikin ɗaukar garji tafiya da wuri zuwa sallah kuma wannan aka ce kowace sallah fa ba sai lallai sallar juma'a ba amma ita sallar juma'a kana ma kenan a ce mutum ya je masallaci in kafin sauran jama'a su zo in kafin liman ya zo a ce ya je masallaci to da mutane sun san irin falalar da take cikin haka da sun yi tsere zuwa haka ba irin yadda yanzu galibi ake tsayawa ba wani gani yake ma shi ya shiga masallaci kafin liman ya shiga a yi kamar wata asara ce ko wani kida ko banci ya nuna wanda wai adam wanda da ce mutane sun san abin da yake cikin sallar a isha faralar da take cikin zuwa jami a sallar isha ko sallar asuba da sun je gare su ko da da jan gindini ko da da rarrafe ne wanda ta min hadisi ya karbo daga imamu malik ya karbo daga alamin abdurrahman ibn yaquba ya karbo daga bayan abdurrahman ibn yaquba da kuma sakamu da ubaidillah cewa su sun ba shi labari cewa sun ji aba huraira yana cewa wato wannan hadisi isnadinsa yana matsayi na biyu na inganci saboda aiwal ala'u kullum an abi alwana an abi hurairatan nabi yanda shawala da fodo yake faɗa a nisbahun rawa to sun ja ba huraira yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka yi kiran sallah ko wato sanda aka yi ikamar sallah duka ku ce za ku je ga sallar alhali kuna gudu kun je ta da gudu ku je ga sallar alhali kuna ma'abuta nutsuwa kuna tare da nutsuwa abinda kuka riska da sallar shi kenan ku bi liman ku sallata ku yi sallar ku yi wannan abin da zai rere ku kuma daga sallar liman to ku cika idan liman ya yi sallar wato kusa wannan ruwa ta fa'atin mu ya nuna kenan abin da bawa ya samu abin da mamu ya samu daga sallabin ita ce farkon sallarsa ya sa in ya tashi dori zai a kai ya sa misalan da zai samu raka'a ta ƙarshe a magarba to idan liman ya yi sallama ya yi raka'a da yake nan sai dace kawo raka'a biyu raka'a biyu ta raka'a ta biyu a magarba ya ake zuwa da ita ana zuwa ta fatiha da sura ne karatu a bayyane shi yasa haka zai zo da ita kuma in an yi raka ta biyu a sallar magarba bai aiki ai ana zama ne tahiya zai zauna ya tahiya in ya tashi zai kawo raka ta uku ce raka ta uku ta magarba ya aiki zuwa da ita fatiha ce fakat kuma karatu a koyi yasa zai kawo ta fatiha fakat karatu a koyi sannan ya zauna ya tahiya ya sallama mun san wayar fatin kenan gaba daya inda wasu malaman suka yi muku da ta shi ke gabarwa kuma fagaru abinda ya zere muku kura na sa wanda ya samu raka ɗaya ta karshe a sallar magarba me ya zere masa raka a biyu ce wadda dukkan mutu an yi karatun fatiha da sura kuma a bayyane kuma ba wani zama tsakanin su shi yasa shi ilimin ya yi sallama sai ya kawo raka a biyu fatiha da sura ba zai zauna tsakanin su ba sannan ya zauna ya tayya ya sallama a to an samu wannan sabanin ruwa da yake su ga malikawa inda yake ruwa ta bambanta to idan za ta yi a hada tsakanin su sai su hada shi yasa sai suka hada nan da suka ce fa atimmu fil af'ali fa qaru fil aqwali ku cika ayyuka amma kuma dangane da zantuttuka kuramu ya sa wajen su mutum ya samu raka ɗayan ta ƙarshe a ba ilimin ya sallama to in ya tashi wato abin da ake nusa a aikance wato raka a biyu ce wato wadda take a wato ɗaya ba wato abin da zai cika abin da yake zai cika na aikace raka a biyu ce wanda yake ɗaya fatiha da sura ɗaya ko ba, ba, ba sura sai fatiha kawai abinda kuma zai rama na faɗi shine cewa zai rama raka'a biyu ne da yake kowace a ciki akwai fatiha da sura mutum da yake a aikace an ce ya cika shi yasa in ya tashi zai fatiha da sura sannan lalle zai sauka yadda cewa shi raka'a in ya tashi kuma zai sake kawo wata raka'ar fatiha da sura saboda zai rama ɗaya daga cikin guda biyun da suka zere masa wanda fatiha ce da ya rama ɗaya da farko zai rama ta biyu wannan karin shi yasa duk sallar tasa sai ta zamo guda biyu raka'a biyun da zai kawo duk fatiha da sura ce kuma zai zauna tsakanin su shine masabar malikawa ya zama kenan ya cika aiki ya rama fadi wa wa karar kaula wa akan fi'ila to bayan na hadakun domin ɗayanku yana cikin sallah matuƙar dai ya nufin zuwa ga sallah ne to ana rubuta masa ladan sallah wanda duk ya tafi ga sallah to tafiyar duk da yake ana rubuta masa ladan wanda yake sallah shi yasa ibn da nutsuwa kenan kai ya ce zai wata gaggawa to Ubaidullah ce abin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'ata al-Ansari wanda yake mutumin Madina sannan kuma daga Bani Mazin ya karbo daga mahaifinsa shi ne Abdullah ibn Abdurrahman cewa ya ba shi labari cewa Abu Sa'id al-Khudri ya ce da shi wato sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin hadisi sahabban da yake sun ruwaito fiye da hadisi dubu shi ne wanda yake mai karancin hadisi a cikin su ya ruwa hadisi dubu da ɗari da saba'in kada da ku ya ce da shi hakika ni na ganka kana son zama a cikin dabbobin kana son ka zauna a dabbobinka kana son ka zauna a ƙauye idan kana cikin dabbobinka ko kana ƙauyen da kakan je ko kana jejin kakan je kai nufin kai kiran sallah to ka daga muryarka da kiran sallah lamarin da sha'anin aljani ko mutum ko wani abu ma ko menene wato ko bishiya ko dutse ko menene ba wanda zai ji amsa kowar muryar kiran sallah sai ko ya shaida masa da cewa shi mumuni ne ya shaida wa mai kiran sallar nan ranar aljama cewa ai mumuni ne Abu Sayyid al-Hudri yace yadda ka ji na faɗa ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mu haka na ji shi a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama wa ta shi wannan hadisin Thank you.